الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha shida ga, ga watan jimada ula shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa inda muka tsaya cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul a'raf satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 41 yau zamu tashi aya ta 42 wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha na arab talatin da na? ok na yi gaba kenan to ta talatin da hudu muje mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah madaukin sarki yake cewa ya bani adama ya bani adam bani adam shine dukkan dan adam da shi adam din da iyalansa da zuri'arsa mu kenan gaba daya imma imma imma ya atiyannakum rusulun minkum kalmar imma ya atiyannakum ay an ya atiyakum rusulun minkum Allah tabaraka wa ta'ala yakan turo manzanni daga cikin ku yaqussuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyinmu Abdullahi dan Abbas yake cewa ya kusuna alaikum fara'idi wa ahkami suna ainihin kissanta muku da karanta muku da ya muku bayani dangane da farillanmu da hukunce-hukuncenmu famanittaka wa aslaha wanda ya ji tsoron Allah wa aslaha ya kuma gyara aikinsa ya bar shirka ya gyara aikinsa akhlasa ma bainahu wa bain rabbihi ya yi ikhlasi tsakaninsa da abin da ke tsakaninsa da ubangijinsa fala khawfun alaihim to irin waɗannan mutane babu tsoro a gare su kwata-kwata a wannan duniya wala hum yahzanun sannan kuma ba su bakin ciki ranar tashi alkiyama Allah ya samu daga ciki wannan aya tana nuna mana cewa cikin aikin manzanni shine su zo su karantar da mu ayoyin Allah kuma waɗannan manzanni daga cikin mu ne ma'ana mutane ne irin mu masu dirin halitta irin tamu sai dai Allah ya fifita su da daraja da kima sama da tamu Allah kuma ya nuna duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi maganganun waɗannan manzanni ya kiyaye to insha Allah yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali da rashin damuwa da bacin rai a wannan duniya ballantana kuma a lahira wanda Allah Ubangiji ya cire masa jin tsoron wani Allah a wannan duniya ya ji daɗi kaga Allah ya ce fala khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su idan ka riƙe Allah mala idan ka kama Ubangiji iya ƙarfinka iya daidai gwargwado to nan ne zaka samu taimakon Allah ta yadda ba za ka ji tsoron kowa ba sai shi to amma wannan matsayi wannan daraja malam ba kowa ke samun ta ba yayin da ka kauce wa Allah sai Allah ya dora maka tsoron wani wanda bai kamata ka ji tsoronsa ba abinda bai kai ya kawo ba ka ga yana firgita ka mutanen da da su suke jin tsoron musulmi suna jin tsoron ran musulmi ya ɓaci musulmi su suke jagorantar su ne a gaba sun yadda yau su suka da suke dila musulmi suke wulakanta musulmi suke gara musulmi suke abin da suka ga dama wa musulmi suke takale hancin musulmi ko musulmi bai sai ce komai ba illa iyaka abin da zai iya yi sai dai je ga yan uwansa a masallaci a taimaka da addu'a kullum me yasa- me ya jawo mana wannan saboda mun saki Allah mun saki Allah idan da mun kama Allah da mun samu nasara a cikin tafiyar mu tunda ku muka watsar da ubangiji tabaraka wa ta'ala to ku kaskanci gashi nan mun aure shi bakin ciki goma da ɗari na jiya daban na yau daban na gobe ma daban kai kuka ka zubar da hawaye hawan jini ya kama ka ka mutu ka tafi in ba sa'a ba ka je lahira ma ka shiga uku ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها duhu na dukan duhu haka Allah ya ce ko hannu ka daga irin halin da ake ciki ka daga hannu yanzu wallahi ba za- ba za ba za ka ga hannun ba saboda duhu wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fa ma lahu min nur duk wanda Allah bai bashi haske ba ina zai samu haske bai da wani haske Allah Ubangiji ya dawo da musulunci ɗaukakarsa. Allah ya dawo da musulunci darajarsa. Allah ya sa musulmi su dawo kan addinin su samu matsayi a wajen Allah. Sannan kuma ‘yan uwansu ‘yan adam su mutunta su. Wallazina kazzabu bi ayatina kaji ko? Waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu in ji Allah, don ya san akwai masu ƙaryata ayoyin. Yayi na'am. wastakbaru anha suka yi girman kai suka bar ayoyinmu alkur'ani ya zama ba komai bane a idan mutane yawa ma yake tunaninsa wallahi mala wa ma ya damu da shi waye yau in zai aikata wani abu yana tunanin Allah yana so ko baya so ko zai kafa wa doka wa mutane wa al'umma yana tunanin ta Allah ce ko ba ta Allah wa yake tunani qur'ani ai sai dai ka je masallaci a karanta a fassara maka shi wanda ya nisa wai baya jin kira in ji baushi ranar da ya je kiyama zai ji kira ai kwarai da gaske zai ji kira wallahi takabbaru an alal imani biha suka yi girman kai suka kisi imani da ayoyin suka kisi aiki shine al-istikbar Allah ya ce a wata yar innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun idan aka ce da su la ilaha illa Allah sai su ta girman kai girman kansu baya tashi sai lokacin da aka ambaci Allah fadar su ba su iya fada ba sai lokacin da aka ambaci Allah kunamar bindigar su ba wanda ta iya kashewa sai musulmi lokacin da musulmi ya yi wani abu lokacin ne nan da nan za a aika shi lahira laifinsa kurin shi musulmi ne ula'ika ashabun nar Allah ya ce waɗannan su ne ‘yan wuta hum fiha khalidun suna masu kaddara madawama a cikinta Allah ya tsare mu sai mi فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba Allah ya ce ba wanda fi kowa zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah ai ja'ala lahu sharika wanda ya sanya wa Allah kishiya wajen bauta au kazzaba bi ayati ba wanda fi kowa zalunci bayan wanda yayi wa Allah kishiya irin wanda ya ƙaryata ayoyin Allah ya ƙaryata Qur'ani waɗannan su ne manya-manyan azzalumai a bayan ƙasa ula'ika waɗancaninka yanaluhum nasibuhum min alkitab rabansu da aka rubuta musu hazzuhum mimma kutiba lahum fil lawhil mahfuz rabansu da aka rubuta musu tun a cikin lawhil mahfuz yana nan zai same su insha Allah menene rabon da aka rubuta musu a cikin lawhil mahfuz imamul hasan da imamul suddi yake cewa shine wato abin da aka rubuta musu na azaba sannan kuma an rubuta musu cewa fuskokinsu za su yi baka kirin ranar tashi alkiyama za su yi bakar fuska sannan kuma idanuwansu za su yi bulu kasar ranar tashi alkiyama kafirai wanda Allah zai musu azaba sifar su ita ce sifar 'yan jahannama fuskar baki kirin idan kuma zai yi bulu kasan idan bulun abu ya haɗu da bakin abu to baya ganwa ba shi da daɗin gani Allah kiyaye shi yasa irin ko irin ɗan dukuninin nan da ake yi sai a samu mutum bakar fata sai danna bula a fuskarsa ya kake ganin muninsa baya ganwa to haka sifar yan wuta ne duk ɗan dukuninin da yake wannan to lalle yana da sifa irin ta yan wuta akram kallah waye mai wannan yaron ne na'am wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala wujuhihim muswadda waɗanda suka karyata Allah ranar tashin alkiyama za ka ga fuskakunsu baki kirin ko mun farin mutum fa sai dai ka fuskarsa kamar gawayi kai gwanda ma gawayi shine wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala wujuhim muswadda ala aywa kadhabu ala allahi wujuhum muswadda tabbas Allah karama mu da bakin fiska ran tashi alƙiyama wasu malaman suka ce yanaluhum nasibuhum min alkitabi shine ma sabaqa lahum min ash-shaqawati was-sa'ada abinda aka rubuta a takarda akwai wanda Allah ya rubuta yan wuta ne akwai wanda Allah ya rubuta yan aljanna ne kowa a kiyama zai tarar da abin da Allah ya rubuta a gare shi Allah ka rubuta mana mai kyau ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitabi abin da Allah ya rubuta nan kuma baya canjawa yanda yake din nan haka yake in mutum ya samu alheri faman waje da khairan falyahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم Allah ya ce har sai lokacin da manzanninmu suka zo musu manzanninmu ana nufin mala'ikan mutuwa kenan da abokanansa wanda suke raka shi ya tawafaunahum ya kbiduna arwahahum ana nufin malakul mauti wa awanahu ku tuna lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo wa irin waɗannan mutane ƙalo aina ma kuntum tad'una min dunillah waɗannan manzanni za su rinka cewa wannan mutumi aina ma kuntum tad'una min dunillah a ina kuke ina kuka kasance kuna kiran wani ba Allah ba wannan su'alu tabkit kenan wa taqri' tambaya ta kwankwason zuciya da firgitarwa qalu dhallu anna ina waɗanda kuke kira ba ba Allah ba ina kuke da kuke kiran wani ba Allah ba to yau ina suke wanda kuka kira ba Allah ba su ina ina suke qalu dhallu anna shi sun bace mana zahabu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin Allah ce a ranar za su shaida wa kansu da kansu ya itarafu inda mu'ayyanatil maut a lokacin za su yi kwamfensin lokacin da suka ga mutuwa annahum kanu kafirin za su ce lallai su kafirai ne tabbas shine malamai suke cewa duk mai tsiya a duniya duk mai shaidanci duk mai rashin mutunci a duniya da yaddar ubangiji duk ranar da mutuwa ta zo daukansa mala'ikan mutuwa zai masa tambaya ta wulakanci wani ina abin da kake yi na saba wa Allah wani wani ina su wani wani da ka rike ka watsar da Allah ka kama su ina suke yau gani na zo zan ɗauke ka sai ce dallu anna sun bace mana sun kauce mana ban gansu ba Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin a lokacin mutum da kansa kafin a sashi a kabari na malam kafin ya mutu kafin a mai wanka kafin a masa likafani zai yi wa kansa shaida cewa lalle shi kafiri ne la ilaha illallah wallahi ko kun dauke shi a kafadin ku kun dauki kafiri amma ba ku sani ba shi yasa ba abin da yafi hadari irin fada da Allah ba abin da yafi hadari irin fada da ayoyin Allah ba abin da yafi hadari irin mutum ya amfani da mukaminsa ko ya amfani da wata kujera da ake ritaya a kanta ko wata dama ko wata bindiga da kake take hannunka Allah Allah kake a kawo maka kes na addini ka ci mutuncin mutane Allah Allah kake ka samu wata dama da za ka je ka wulakanta masu addini ko rikicin aure ne ya kai ka in dai kana da addini in ka fada hannun marasa kirkin to sai an wulakanta ka da gemunka an wulakanta ka da yawan sallanka an wulakanta ka da bakin da goshinka yayi ba ku ne na Allah ba to yau za ku gane na Allah ne ku wani wayan kai su kara irin rikici da ake din nan nan na masallaci sai wani jami'in tsaro yake ce masa wai ba ku ne masu cewa ku yan bin kitabu wa sunna ba ku komai alkur'ani da hadisi kun cika mutane da wa'azi ku kun nuna ku ka kuwa tsoron Allah a gari ko yau zaka gane kuranka ka ji ba ka ji irin wannan magana ba ku ne wanda kuke cewa ku za a bi qur'ani da hadisi ba ku ne yan kitabu wa sunna ku ne alkur'ani da hadisi kuma musulmi ne fa sai ka kasa gane to shi kuma me yake bi shi to Allah raba mu da fada da addinin sha Allah ya samu cikin aljanna na kwarai mu je aran
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون Allah ya ci gaba da cewa qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi fi an-nari kaji dai tunda bai kare da wuta kan ya bai ba irin waɗannan mutane masu wannan ɗabi'a Allah zai ce to shikenan ku shiga cikin al'ummomi shine udkhulu fi umamin mana udkhulu ma jama'at ku shiga wuta tare da sauran jama'a waɗanda suka gabace ku karkalat min qablikum min aljinni wal insi cikin aljanu da mutane akwai irin ku finnari ku je ku shiga cikin wuta ana nufin kuffarul umamil khaliya kafiran al'umman da suka gabata Allah ya bada labari yayin da aka shiga wutan abin da ke kasancewa kullama dakhalat umma la'anat uktaha duk lokacin da wata al'umma ta shiga cikin wutan jahannama tana shiga sai ta fara tsine wa 'yar uwarta ka ji bakai kana dira kana tsinewa abokin zamanka me kun a ce mara basan da zuwa lale to da zage zage za a fara haduwa Allah kiyaye mu ba mamaki kuma kurkukun duniya ma haka ne ai eh aka ce kana shiga kurkuku kana shiga kurkuku sarkin daki zai ce zai ce a fara baka kashi tukunna kowa ya kai da an daure ka an sa ka abin nan irin ɗakin nan da ake haɗuwa kana shiga da ba bako bane kai daman da mari za su fara haska ka ka san ka shigo matsala wannan alkawarin gidan kurkuku ne wallahi wannan uwa wani mai mutunci mai kima wani kes ya faru aka yi masa sharri aka kai shi ana shiga ciki gashi multahi da gemunsa da komai da sauransu sai mai ɗakin ka san kowane ɗaki akwai shugaba sai ya ce a haska shi a duba shi sai ya ce ku dakata ya ce kai ya nuna shi ya ce kai na gama ka da Allah ka dubi Allah kar ka yadda hannun ka ya taba jikina ko kar wani yadda ya taba ni ba ku san ni waye ba kar ku yadda ku taba ni wallahi faɗin wannan kawai sai jikin sai ya sanyi gaba daya sai ya ce a zauna a zauna sai da ya zauna kwana ɗi kwana biyu suka gane waye kuma sai suka dawo kuma sai an zo an gaishe shi kullum to malam ba ma wannan ba ka sa abin da ake abin ba kyau ba wala hallu haɗi suke da mutane luwaɗi ka shiga wurin nan da mutuncinka da ƙarfi wanda ya fi ka ƙarfi ya danne ka da daddare da ƙarfi ya danne ka sai ya yi luwaɗi da kai a cikin wannan wurin kai ai wannan gurin bai da kyau ai kuma an san ana yi an san masu yi kawai dai a tara maka tasko da bakin ciki komin kimanka komin darajarka sai dai in Allah ya maka wani taimako na musamman to jama'a wannan a duniya kenan ka duba yadda kake da daraja ka ce ka je ka shiga kawai wasu sulfa ka da duka kalli kimanka kalli matsayinka ko ka je ga yadda kake din da dare a zo a danne ka a layi akan ka ana luwaɗi da kai abun bai da daɗin ji malam bai kamata ba Allah ka raba mu da kaskanci duniya da lahira kaga wannan shi yake nuna cewa lalle in gidan kurkuku suna da bukata a rinka zuwa ana musu da'awa a rinka zuwa ana musu wa'azi malamai kada wa'azukansu su kare kurin a cikin gari waɗannan mutane akwai hakkin su akan mu mu je mu nuna musu Allah su kama Allah su yi addini sai a samu zaman lafiya su ma su yada addini a cikin inda suke to a wuta ma Allah ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha wasu malamai suka ce ukhtaha fi dini la fi nasabi kowace al'umma ta shiga sai ta zagi yar uwarta addini fatal anul yahuda al yahuda wan nasara nasara ba yahudi a cikin wutar jahannama duk inda ya ga dan uwansa ba yahudi sai ya tsitsine masa albarka haka dan kirista duk inda ya ga dan uwansa bar kirista sai ya tsine masa albarka كل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادة ما بياسو كما ذا سرنك زاجين شو أغبان نسو أنا ɗauko wani shugaba da ya zalunci da an tsundumo shi an jefo shi jahannama mabiyansa a duniya sun gan shi suna gani sai su bi shi da zagi ba da duka kan ba kai saka duka ba amma fa akwai zagi yan wuta ma suna zagi tsinuwa Allah ya tsine maka albarka ka cuce mu kuma fa ana cikin wuta hatta idan dara fiha Allah ya ce hatta idan dara fiha har sai in sun haɗu gaba ɗaya kalmar daraku iddaraku anan hun tadaraku wa talaqau ko wa talahaqu suka gamu washtama'u fin nari an haɗu a cikin wutar jahannama jami'an gaba ɗaya qalat ukhrahum liulahum ukhrahum al'ummar da ta yi ta ƙarshen shiga wutar jahannaman waɗannan su ne mabiya kenan mabiya su ne ƙarshen shiga shugabanni su ne farkon shiga duk wanda ya jagorantar mutane a cikin barna to in Allah ya soya da shi ne na farkon shiga jahannama waɗanda ya jagorance su a cikin barnan su kuma su ne za su biyo masa baya to a nan abin da ake so a nuna mana yayin da ainihin wato suka shiga suka haɗu qalat ukhrahum liulahum waɗanda suka shigo daga ƙarshe su ne mabiya za su cewa wanda suka shigo da farko su ne shiwagabanni malaman tafsiri suka ce li'anna alqadata yadkhuluna an-nara awwalan saboda duk shiwagabanni jagorori su ne farkon shiga cikin wutar jahannama la ilaha illallah a nan duniya su suke manya su ne masu matsayi ba a ganin su sai an cika takarda in an ci sa'a ma wanda ya gansu ma sai an masa murna ya gawa ne alfahari ma ake in ana haduwa da su ai wane shi ya bai da matsala ma yana haduwa da su wane babba fa a wajen Allah wanda yake bin Allah ya koyan uwana babba mai matsayi a wajen Allah shine mai bin Allah inna akramakum indallahi atqakum girman nan da kake gani na duniya duk manyan duniya nan wallahi tallahi a wurin Allah ba komai bane in ba su bi Allah ba amma shugaba da ya samu matsayi a duniya kuma ya hada yake bin Allah to wannan zai zamanto sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah shugaba a duniya shugaba a lahira to Allah ya mana afwa wasu malaman suka ce imamu suddi ya ce kowace al'umma akwai ta farko akwai ta ƙarshe to al'umma ƙarshe din su ne in sun shiga wuta za su gaya wa al'umma farkon sai su ce Allah ya tsine muku albarka bayan sun tsine musu kuma za su kawo kukansu wajen Allah rabbana ha'ula'i adalluna ya rabbana ya ubangijinmu a wutan fa za a rinka kaiwa kukan ya ubangiji haula ya dalluna waɗannan waɗannan waɗannan da farkon nan suka shiga su suka fara batar da mu ya Allah yani adalluna anil huda fa atihim azaban dhifan minan nar ya Allah ka ninninka musu ninki ninki na wuta kaji fa shi ma yana ci mutan ana gasa shi amma yana cewa ya Allah wancan wancan da ya batar da ni wancan shugabana ya Allah ka ninninka shugaban nan naka ba sai shugabanka da ake mai jiniya ba ko shugabanka a masallaci da ya jaka akan bata ka bi shi ko shugab ko shehinka ko walinka ko akar makallahu dinka ko ustaz dinka ko waye dinka da ya jaka akan hanya ta bata kai masa da'a to wallahi abin da zai faru kenan ya Allah ka ninninka musu azaba ina Allah zai ce kala li kullin dhifun kowa dai sai mun ninka masa a cikin ku lil qadati dhifun wa lil atba'i dhif shugabanni za mu ninninka musu mabiya ma za mu ninninka musu dhifan min al azab walakin la ta'lamuna sai dai kawai ba ku sani bane shi yasa yanzu dai kuna kawo kuka kuna cewa a ninka wani a'a za a ninka musu kuma kuma akwai naku ninkin la ilaha illallah ذات شيء قالوا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا الله الدنيا من بشي أقبل نمو من بجاغور نمو سادتنا وكبراءنا ما سبن من يأكم بتاكينا wai dan malam wane malam wane ka sa akwai wanda ya ce wallahi shi malam wane ko wuce ce a shiga fa sai ya shiga wallahi mala masu biyayya kenan irin makauniyar biyayya din za a faɗa a kiyama rabbana ha'ula'i adalluna ya Allah waɗannan su suka batar da mu za su yi addu'a su ce ya Allah a ninka musu azaba kuma Allah ka tsine musu babbar tsinuwa walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين هكذا يتجع هي مالا دجدالي أرانا تاشن القيامة Allah ce yaya ka gani lokacin da azzalumai suka tsaya a wajen Ubangijinsu suna sauyin zance da su da mabiyansu waɗancan su zaga waɗannan su zaga wannan su zargi waɗannan waɗannan su zargi waɗannan a wannan rana tashin alkiyama su waɗanda suke jagoron za su ce anahnu sadadnakum anil huda yanzu so kuke ku ce mu ne muka hana ku bin shari'a yanzu za ku ce mu muka hana ku bin shari'a ba da irja'akum bayan shari'a ta zo muku yanzu anan lahira za ku ce mu muka hana mu bi ku kai bal kuntum mujrimin ko dai kawai dai mujrimai ne mabarnata kawai ta ilaha illallah ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون tunda dai ku riga kun yi zalunci to yau ba abin da zai muku amfani wallahi duka za a hada ku ai muku azaba gaba daya da wanda suka bi da wanda aka bi su وقال الذين اتبعوكم لا وجه نكي نيما من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لو أز... لو أن سكتي لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا إنا ما دا منا دا داما مداو دنيا كرة كنا أداو دا مو دنيا مو مبرنت دا سو كما يدسك برنت قريم أما إنا Allah ya riga ya rubuta in an je kiyama ba a dawa ba wanda ya tafi ya dawo su kuma bara koma ba ana ta mana wa'azi malam kafin ranar da na sani ta zo Allah ya mana afuwa na amala
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون Allah yake cewa wa qalat ulahum li ukhrahum na farkon nan dai za su gaya wa na ƙarshen shugabanni za su gaya wa mabiya ulahum alqada shugabanni ukhrahum mabiya shugabannin ne za su gaya wa mabiya cewa fama kana lakum alaina min fadlin yau fa ba ku da wata falala a kanmu yau dai ba ku da wata falala a kanmu li'annakum kafartum kama kafarna kun kafirce kamar yadda mu ma muka kafirce mu ne shugabannin ku muka kafirce wa Allah muka kira ku kuma kuka yi mana da'a kuka bi mu fa nanu wa antum fil kufri sawa da mu da ku a cikin kafirci duk uwan mu dai uban mu daya wa fil azabi sawa haka kuma a wajen azaba ma duk daya muke fa zuqul azaba bima kuntum taksibun ku dangane azaba kuma dangane da abin da kasance kuna aikatawa babu gudu babu ja da bayawa kaga dancin sun zagi waɗannan wannan ma sun zagi waɗannan Allah kiyaye mu da nadama na'am malam innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين
الله يكتوى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها للي ودن دسك قرية آيوهم ودن چنديد أكفار بياني أكنسر suka karyata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai dangane da ayoyinmu la tufattahu lahum abwabus sama'i ba a bude musu kofofin sammai gabaki daya addu'o'insu da ayyukansu gaba daya ai sai an bude kofar sama take shiga addu'a take tafiya ibada take tafiya Allah yake karban salloli sama ake kaiwa kamar yadda yazo a hadisi ingantacci duk ranar alhamis ana hada takaddun bayi a kaiwa Allah aikin sati kenan duk abin da kai a ranar a wannan satin daga wata alhamis zuwa wata alhamis za a kai wa Allah shi yasa ma manzon Allah yake yin azumi ranar alhamis yace ina so a kai takadduna ina aikin azumi a ce an ma baro ni ina azumi to waɗanda suka karyata ayoyin Allah suke izgilanci da ayoyin Allah suke girman kai wa ayoyin Allah la tufattahu lahum abwabus sama wannan kofofin sama ba za a ka bude musu su ba kai abdullahi dan abbas ya ce rayukan su ma idan an dauka ka san rayin mumini in aka dauki ran mumini tafiya ake da shi sama sama sama sama a yi ta bude kofofin nan sai an kai wurin Allah yana kanshi duk inda aka wuce mala'iku suka ji kanshi su ce ta wannan ran wani bawan Allah ne mai kanshi haka sai a ce ga wani babban bawan Allah a duniya an jiran sai na kanshi a ce waye wannan a ce ai su wani kenan aiki Allahu akbar bayan Allah na kwarai wataƙila a nan duniya fa ba a san shi ba ba kowa bane a wajen ku amma kowa ne a wajen Allah kanshinsa zai busashe sama ga baki daya mala'iku suna ji suna yi masa addu'a kai malam wasu Allah ya daraja su to wannan nan da na ake bude musu kofa a wuce da rayukansu a cikin farin kyalle mai mutunci malam amma alladhina kafaru wa kaddabu bi ayatina abla da ba su ce la tufattahu lahum abwabu sama wallahi ba za a bude musu kofofin sama ba rayukansu in sun je wari mala'iku za ce wannan wani abu mai wari aka kawo mana sai a ce ai ran wani ne su ce ba za mu bude ba Allah da ba su ce li annaha khabitha saboda mummunan rai ne sai a ce a tafi da ita sijjin wuta innama tufattahu abwabu sama'i li arwahil mu'minin ana buɗe ƙofofin sama ne ga rayukan mu'minai masu ƙanshi wa adiyatil mu'minina wa amalil mu'minin da addu'o'in mu'minai da kuma ayyukan mu'minai kin bin Allah malam ana ganin wulakanci akan kin bin Allah tun kafin Allah ta shi kiyama ranka kadai bayan an raba shi da nan duniya mutane suna ta kuka ana ta abin nan to an tafi da ran naka ma wurin Allah ma an je ma mala'iku ma sun koro ran to ku tabo da shi kasa wala yadkhuluna aljanna Allah ce ba ma wannan shine kaɗai ba ba za su shiga aljanna ba in haka sun shiga aljanna hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat sai raƙumi ya shiga ta kofar raƙumi ta kofar allura ya wuce raƙumi na amali ya wuce ta ƙofar allura to zare ma yanzu na ɗinki ma sai ka murza ka murza ka yi haka ka yi haka kana da ƙoƙarin cutsawa kafin ya shiga aka ce in dai wannan mutumin zai shiga aljanna mai karyata ayoyin Allah mai girman kai in zai shiga aljanna to ka yadda raƙumi zai iya wucewa ta kafar allura kinaya ne na cewa innahum la yadkhuluna aljannata abada malamai suka ce ashay idza ulqa bi mustahil duk abin da aka rataya shi da mustahili abin da aka ce is impossible it cannot be possible kuma ba zai taɓa yiwa ba to wannan ta'kidul man'i ne ana karfafa zance cewa fa gaskiya ba zai yi wa din wa kadhalika najzil mujrimin Allah ya ce kamar haka ne zamu yi sakayya ga duk mabarnata mujrimai duk mai barna a duniya to zai ga wulakanci Allah ya kiyaye mu hadisi ya zo ingantacce Imam Tabari ya fitar da shi daga Al-Bara ibn Azib manzo Allah yake cewa idza qubida ruhul fajir duk lokacin da aka karɓi ran fajirin mutum mala'iku za su yi sama da wannan ran faya su biha wanda Allah ya ce a wannan riwayan fala ya murruna ala mala'in min mala'ikati illa qalu ma hadar ruhul khabis idan suka zo za su je wajen mala'iku za su ce wannan wani irin rai ne mummunan rai wani irin rai ne kazamin rai sai wanda suka ɗauko ran sai su ce fulanin aiwani ne bi akbah asma'ihi allati kana yud'a biha fi dunya a samu mafi munin sunansa da ake kiransa a duniya sai a liƙa masa wanda Allah ya ce za su zo nan sama kun san a cikin nan din sama akwai mala'iku kafin a je can ainihin sama din ma da za a bude akwai mala'iku masu yawo a sama za su ce a buɗe musu ƙofa wanda Allah ce fayas taftihun fala yuftahu lahu za su gwangwasa su ce a buɗe a buɗe a buɗe garan wani mun kawo annabi ya ce ba za a buɗe ƙofar ba ba za a buɗe musu ba su yi su yi su yi a buɗe su wuce da ran wannan mutumin wallahi fala yuftah kawai manzon Allah ya karanta wannan ayar la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna aljanna حتى يلج الجمل في سم الخياط wata riwaya ta zo ingantacciya daga ibn majah riwayar abu huraira manzo Allah yana cewa almayitu tahduruhu almalaika jama'a duk mamaci mala'iku suna halattan inda yake fa idza kana ar-rajulu salihan idan shi mutumin salihi ne na kwarai قالوا ذاسجي اخرجي ايتها النفس الطيبة ذاسجي فتا يا كيري مي تركي يا كيري مي البركة فتا دقا جكين ونن باوان الله لو كتنك ياي كانت في الجسد الطيب wannan rai za a fitar da ita daga jiki mai kyau me jiki mai kyau jiki mai bin Allah sai na jikin da yake hana kansa bacci da daddare yana sallah ustaz aina mutane suna bacci shi kuma yana tsaye wasallu bil laili wan nasi ni wan nasu niyam haka annabi ya ce ku yi sallah da daddare alhali mutane suna bacci sauran jama'a suna bacci kai tashi kai sallah yi ta sallah kana rukui kana sujada Allahu akbar Allah ka samu karfin zukatan mu yi azumi suna cikin abinci kai kuma kama bakin ka yi azumi kakka yadda baka wayi gari kai kullum kana ci abinci da rana kai fa baka azumi nafila akwai hadari fa ana neman lahira fa kwanakin ka suna ta karewa abinci fa tunda ka zo duniya kake cin abinci ka dinga azumi na nafila fa kana nemo wa kanka fa masakada fa ku kiyaye kan mutum ya bari ya yaudari kansa ibata wa kansa lokaci kwanaki na tafiya ba kai wa kanka tanadi ba mala'iku za su ce ukhruji hamida wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban fita yake wannan rai cikin daraja ana miki albishir da rahama da jin kai da gamuwa da ubangiji wanda baya fushi da ke yake wannan rai manzo Allah ce fala yuzalu yuqalu laha hatta takhruj haka za a yi ta lallabar ran mumini ana lallaba ce yi hakuri fita fitar daga jiki mai lafiya jiki mai kyau zaki je ki haɗu da ubangiji ba mai fushi da ke ba ya kere fita annabi ce haka za a yi ta gaya mata har sai ta fita tana fitowa dinnan mala'iku za su rike wannan rai ثم يعرج بها إلى السماء sai ai sama da wannan rai dirran mumini sama ake yi da shi fayuftahu laha annabi yace sai aje a ce a bude fayuqalu man hadha mala'iku ce wannan ko wane ne wani rai ne mai kanshi haka sai a ce ai fulan wane ne fayuqalu marhaban bin nafsi tayyiba sai a ce ka sannu da zuwa rai mai tsarki mai albarka kanat fil jasadi tayyib ran da ta kasance a jiki mai kyau Allahumma ja'alna minhum udkhuli hamida shiga shiga cikin sama a wuce wurin ubangiji kina mai cikin godiyar Allah wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairu ghadban فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل annabi ya ce ba za a gushe ba ana ta gaya wannan rai albishir sanda zuwa albishir sanda zuwa da murna da haduwa da ubangijin da yake ba mai fushi ba har sai wannan rai ta je ta gamu da Allah tabaraka wata'ala idan ta haɗu wajen Allah to bukata ta biya abinda ake so ya samu manzo Allah ce wai da kana rajulu su idan mutumin nan rajulu su ne mutumin banza kenan mutumin sharri kenan wanda yake yada bala'i a rayuwarsa yake kan bala'i ba addini malam babu labarin addini a tattare shi kwata-kwata 0% kasa akwai wanda malam sun runguma duniyar nan iya runguma magana addini ma daman ba a musu ma shi ba a musu don ba su da mara alaƙa da shi tsautsayi dai ya sa da iyayensu sun yi kuskure sun haife su musulmi to sun yi kuskure mana za a ce tunda su ba su da harkar su ba shi ne a gaban su ba musuluncin nan kawai dai dan dai ma Allah ya sa sun tashi cikin masu sallah ne kawai suke sallah amma wallahi da ba da haka ba ma ba za su yi sallar ba kai ne ka ɗauki sallar wata aba kake wannan arrajulu su kenan za a ce ukhruji ayyatuha an-nafsul khabitha fita ya ke wannan rai kazantacciyar rai kanar fil jasadil khabith tana cikin jingan jiki mummuna ukhruji zamima fita kina mai abin zargi ana kyaratta ana koran wannan rai wa abshiri bi hamimin wa ghassaq ana miki albishir mummunan albishir da mummunan ruwan zafi na wutar jahannama wanda ana sha yana kwarface hanji ana ana kashin hanji ruwan da idan mutum ya daga shi yana dagawa kafin ya kai shi bakinsa ya ya kwaranye masa fuskarsa saboda bala'in zafi ka zuba a harshen ya kona harshen amma kuma dole sai ka sha mala'iku suna dole ka sha kuma ga bala'in kishirwa ji kake yi ga ruwa ne a ido kana ganin sa amma kuma bala'i ne kake sha illa hamiman wa gassaqa kenan jaza'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kullu shay'in asaynahu kitaba wa dhuqu falan nazidakum illa azaba kai wa akharu min shaklihi azwaj haka za a yi ta ce wannan rai duk duk sama da suka je sai a ce wani abu ne mai ɗoyi wannan in sun je ba za a bude ba waye wannan ce wani kai gabara ba za a bude ba wallahi haka mala'iku za su kore ran su kore ta fala yuftahu laha haka annabi ya ce la marhaban bin nafsil khabitha ba marhaba ba wannan wannan rai ba ma marhaba da ita mummunan rai ran da ta rayu a duniya bata ba Allah ba me za a yi da ita irji'i zamima koma duniya kina wulakantance a kaskance fa inna la tuftahu laki abwabu sama'i ya ke wannan mummunan rai ba za a bude miki kofofin sama ba Manzo Allah ya ce fa yursalu biha minas sama haka za a sako ran a je hota a wulakance a kaskance a tozarce jimala
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين haka yana daga cikin sakamakon da waɗannan za su samu a kiyama kaji ma wannan wulakanci da aka yi lahum min jahannama mihadun suna da shimfiɗa ta wutar jahannama shimfiɗar su da za su kwanta wutar jahannama ce wa min fawqihim ghawash mayafin su ma shi ma jahannama ne mihad shimfiɗa mayafin da zaka dauka ka lulluba a jikinka shine ake ce da shi ghawash shine luhuf kenan jami'i ne na gashiya ai ma ghashahum wa ghattahum abin da ya lullube su ya rufe su saboda wuta ta kewaye su gaba daya malamai suka ce dan adam a cikin wutar jahannama kamar kankana ne a cikin wato 'ya'yan kankana a cikin kankanar yanzu nan aka ba kankana kana barewa za ga akwai 'ya'yanta ko 'ya'yan a cikin taske to wannan kankanan shine jahannama ba yanda za a yi kana yanka kankana daga bare ta ta baya ka ga ɗanta ba zai yi ba sai ka yanka ta ta ciki ake samun 'ya'yan to haka ɗan jahannama yake cikin wutar jahannama yana ciki sosai wallahi akwai yan uwana ya kamata mu yi kan mu aiki da zai kubutar da mu daga wannan wutar wallahi muna da sauran lokaci muna da numfashi jama'a ku yi sallah jama'a ku yi azumi jama'a mu kyautata aqidan mu jama'a mu yawaita aiki alheri duk wanda yake da daman yayi alheri wallahi wallahi yayi yayi yayi kafin ranar nadama da ranar ce za harshe fa akwai yau malayan fa'un nadam yanzu fa kana cikin gata fa ana ce maka za a yi za a yi abin nan ya kusa fa kai kokari ka gyara in baka sallah da daddare ka fara daga yau in baka azumin nafila ka fara daga alhamis mai zuwa ka jarraba dan kana da mummunar ɗabi'a yi kokari ka zama mai kyakkyawan alaka da mutane Allah ce wa kadhalika najzil zalimin kamar haka muke sakayya ga dukkan azzalumai mu musu shimfiɗa da jahannama mu lullube su da ita shine sakamakon mu ga dukkan azzalimi wanda bai ji wa'azi ba sai ce mi والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أما waɗanda suka yi ai suka yi imani suka gaskata Allah suka yi kyakkyawan aiki la nukallifu nafsan illa wus'aha babu rai da muke dora mata wani abu sai abin da za ta iya illa taqata hakenan ma'ana ya ku bayan Allah wanda kai imani kai aiki na kwarai ku sani cewa ba ma dora wata rai wani abin da ba za ta iya ba la nukallifu nafsan illa wus'aha shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko illa ma ataha ulaika ashabul janna masu aiki na kwarai waɗanda suka yi imani da Allah su ne ‘yan aljanna ja'alana Allahu minhum hum fiha khalidun suna masu kaddara ma dawama insha Allah a cikin aljanna aha ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Allah ya ce wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ba an ce yan aljanna ne su ba to idan za su shiga aljanna sai an cire musu wani dattin zuciya da ake ce da shi gillu gillin nan malam wani kullin abu ne a zuciyar kowane dan adam da ka sani wata kazanta ce wani datti za mu cire musu shi a bakin aljanna kowa sai an cire kafin ya shiga aljanna me gillin nan idan baka san meye gillu ba shine hasada dan annabi ya ce kowa yana da hasada sai dai imani iya karfin imaninka iya raunin hasadar idan kana da kwakwaran imani to imani shi yake danne hasadar idan baka da imani mai kwari kuma iya hauhawar hasadar imam ibn qayyim Allah ya masa rahama ya masa ya yafe mana dukan yace duk lokacin da ka ji ana yaban dan uwanka sai ka ji ba daɗi a zuciyarka to wannan kyakkyawan alama ne kana da hasada da an yabi wani an faɗi alherin wani sai ka ji a zuciyarka ba ka so da kar a yabe shi kar a faɗa haka kurin fa ba wai dan yana da wata illa ba idan yana da wata illa ko wata kila mabarnaci ne ko kuma kaza ko akwai wani dalili wani wani abu ne daban amma dan uwanka ne baka da wani abin da zaka zarge shi da shi haka kawai baka so ka ji motsinsa amma kai in kai ne aka faɗa zaka ji daɗi amma in dan uwanka aka yi ba baka so to ibn al-qayyim yace to lissafa kanka kana cikin waɗanda kuna da dosa ne da sarfa ne na hasada da kuma jin arena dan me yasa wani zai fi ni shine gillu me yasa wani zai fi ni dan me yasa wani da a gabana ya taso dattin zuciya dai da kazanta me yasa wani ya gina gida ni ban gina ba me yasa wani ke hawa mota kaza me yasa wani ke sa riga kaza ni ban sa ba me yasa wani aka fi sanin sa ni ba a sanni ba me yasa mutane suka fi girmama wani ni ba su girmama ni me yasa wani yake mai ilimi ni kuma tare muke da shi kuma ni abin nan me yasa wani ya samu daukaka ajin mu ɗaya fa da shi a makaranta shine yanzu ya zo ya ce kaza kaza da sauransu irin waɗannan abubuwan su ne ake ce da su gello shine dattin zuciya kowa kuma yana da iya daidai gwargwadon nasa amma ƙarfin imanin ka iya yanda za ka kori wannan abu so ba harka ce ta ɗaukan itace da faskari a dake wani ba ya ka zuciya ne to duk ɗan aljanna baya shiga aljanna da wannan ka san me yasa saboda idan ka je aljanna za ka tarar da gidan wani ɗan uwanka in ka daga kanka watakila hularka sai ka sai ta kusa fadowa baka kare ganin tsawon gidan shi ba an ce zaka hango gidan dan uwanka a aljanna kamar yadda kake gano tauraro sai a ce ma a gidan wani kenan yanzu ga can yana can yana sama haka abin yake wanda ya fika ibada ya fika takawa da tsoron Allah yana sama da kai ko aljanna darajat ne ai matsayi matsayi ne a kwarai ko a nan duniya ma ka san wanda ya fika kudi ya fika kaza ko ko ba ka to haka aljanna ma ya za a yi kana tsammanin dan yin dan karamin ibada ka na cikin cokali ka je ka samu shiga aljanna da wanda yake kwana yana ibada kullun yana azumi ya yaki zuciyarsa baya kaza ba ruwansa da haram baya kaza kana da malin dan kun shiga aljanna sai a hada ku a gida daya ha ina ina iya yawan ibadanka iya matsayinka Allah ya tanadar wa kowa inda zai ajiye shi wallahi malam akwai aljanna ma akwai yan buga bodi malam akwai yan karshe daga su dam da kofa Allah dai ya sa an dan shigo amma dai suna ciki na'am ita ma kuma wuta matsayi matsayi ne ko ba ka bane akwai manya akwai ƙanana a wutar ma eh manyan suna kar suna can ƙasa mafitar wutar kenan to shi yasa aka ce ai ibada wa fi dalika falyatanafasul mutanafisun inda ibada ne mutane kowa ya yi kokarin tsere idan ka ga dan uwanka kullun yana azumi to kai kokari kai ma kai fiye da nashi ba wai dan wai mutane su ce kafi shi ba ka nuna wa Allah kai kana so ka fi wannan idan dan uwanka yana tashi karfe hudu hudu to kai kuma yi kokari ka rinka tashi uku kafin ya wawura ka wawura idan dan uwanka yana da hakuri akan lamarin duniya to ka fi shi hakuri in ya kau da kai wa duniya ka fi shi kau da kai wa duniya Allah ce za mu cire wannan ghillu a cikin zukatansu ghish wa adawa kanat bainahum fid dunya haddasu algushi da adawa da kiyayya da ke tsakanin mutane a duniya ita ce ghillu Allah ce faja'alnahum ikhwanan ala sururin mutaqabilin sa mutane malan su zama yan uwan juna in za a shiga aljanna la hasada ba'dahum la hasada bainahum la yahsudu ba'dahum ba'dahum dan aljanna baya wa dan uwansa hasada kwata kwata tajri min tatihimul anhar koramai na gudana a karkashin su a gidajen aljanna ali bin abi talib yake cewa fina wallahi ahlu badrin نزلت هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين يقول والله waɗannan aya wannan aya wanda zana mafi sudurin min ghillin mu akan mu tasaka mu da muka je yakin badar inji ali bin abi talib kamar yadda hafiz ibn hajar ya kawo wannan hadisi a cikin al-kafi ash-shaf ibn sa'ad ma ya ruwaito shi ali bin abi talib ya faɗa a wata riwayar yace inni la arju an akuna ana wa usman wa talha wa zubair min alladhina qala lahum allah azza wa jalla wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ku ji wannan hadisin aliyu dan abi talib ce wallahi ina fata ina tsammani ina roƙon Allah Allah ya sa da ni da Usman kaji fa da ni da Usman da Dalha da Zubairu mu zama cikin waɗanda Allah ya ce wa nazana ma fi sudurihim min ghillin za su shiga aljanna mun cire musu dukkan hasada da kiyayya to ina waɗanda suke zagin waɗannan mutanen masu zagin Aliyu masu zagin wannan talha masu zagin zubair masu zagin abubakar masu zagin usman to aliyun gashi yana cewa ina fatan allah ya sa da ni da waɗannan ne za mu shiga aljannan nan wani zana ma fi sudurihim min ghillin za mu cire wannan ghillu kiyayya da hasada a cikin zukatansu ta jirimin tati himul anharu ƙoramai na gudana a gidan aljanna a ƙarƙashin su kun san aljanna mala a cike take da ruwa da ƙoramai ruwa kala kala aina ka san wai wuri da yake mai ban sha'awa shine wurin bakin ruwa ko ya fi tsada kana yi kana ganin ruwa kuma ba fa ruwan da in ka fada zai halakar da kai ba ruwa na ban sha'awa ruwa na alfahari ruwa na jin daɗi wa qalu alhamdulillah Allah ya ce mutane in sun shiga aljanna za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya tabbata ga Allah da ya shirya da mu ga wannan ni'ima Sufyan sauri yake cewa ai alhamdulillahi alladhi hadana li amali hada li amalin hada thawabu godiya tabbata ga Allah da ya shirya da mu da aikin da wannan shine sakamakon sa yanzu ashe wahalar da muka yi ta yi a duniya yanzu ashe wannan sakayya za a ba mu manya manyan gidaje a gidan aljanna malam ga ruwa da korama yana gudana gashi an cire mana hasada an cire mana gaba an cire mana kiyayya a junan mu kai mun yi wa Allah godiya wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ai ba mu kasance ma masu shiryawa ba da ba dan Allah ya shiryar da mu ba laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq yan aljanna za ce kai haƙiƙa manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya lalle manzannin ubangiji sun kawo gaskiya sun gaya mana gaskiya mun yi aiki da gaskiya gashi ko mun samu sakamakon gaskiya mun shiga aljanna mun gani kiru da muzu wa nudu Allah ya ce za a kiraye su an tilkumul janna ga can aljannan nan da manzanni suka gaya muku a duniya urisumuha an gadar muku da ita ku shiga gadan ku ne bima kuntum ta'amaluna saboda abin da kasance kuna aikatawa Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito kamar yadda Abu Huraira ya ruwaito duka suka ce yunadi munadin mai kira zai yi kira ranar tashin alkiyama inna lakum an tasihhu wala tasqamu abada yan aljanna in sun shiga aljanna za a yi kirari a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna ku zauna a cikin aljanna zaman lafiya babu ku ba ciwon kai babu cuta har abada ba ciwon kai ba ciwon ciki ba ciwon mara ba ciwon kafa ba ciwon suga ba ciwon hawan jini babu ciwon tari babu ciwon fuka babu dingishi ba atishawa ba ciwon typhoid ba ciwon sauro ba ciwon kaza ba ciwon sanyi ba ciwon zafi ba ciwon maiko ba ciwon zaki ba ciwon komai inna lakum an tasihu fala tasamu abadan babu ku babu ciuta malam ko mura ko atishawa wallahi babu daidai da tsiyayar majina majina ta tsiyayo ka yaye haka babu tatas kake ba kashi ba fitsari ustaz garau kake kira za a yi a ce ku more ku ci ku more yana ya ce wa anna wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada ku ce ku ta rayuwa a gidan aljanna na ba ku ba mutuwa har abada mutuwa an ɗauko ta an yanka ta babu ita wa inna lakum an tashubbu fala tahrimu abada ku zama samari matasa yan bana bakwai yan bana tara babu ku ba tsufa akana maka Allah ba tsufa babu kayan gemu da zai zo ya furfura a aljanna duk kai manzala ce yan aljanna gaba ɗaya samari ne matasa ko tsoho ne mai abin kai sai a dawo da shi saurayi matashi kaga samartakan na fa ba dama ne yasa duk wanda ka kuskure ya mai da kai yace ma ka tsufa ya gama da kai ya bakka a saurayinka to amma ina kwanaki sun tafi dole ka tafi a ina a aljanna kam du samari ne duk kai ɗaya ne Allahu akbar ta zama a gidan aljanna kuna nan matasa ya ce wa inna lakum an tan'amu fala asu abadan albishirin ku ji daɗi da ni'ima a gidan aljanna babu ku babu ɗauke tsammanin alheri wannan shine faɗin Allah wa nudu an tilkumul janna urisumuha bima kuntum ta'malun wannan hadisi ne sahihi imamu muslim ya fitar da shi a sahihinsa abu huraira ya ruwaito riwaya sahihiya kamar yadda ibn abi hatim ya ruwaito ibn kasir ya kawo cikin tafsiri manzala ya ce ma min ahadin illa wa lahu manzilun fil janna wa manzilun fil nar babu wani a cikin ku ko mutum daya face yana da gidansa a gidan aljanna yana da gida a gidan wuta complete building naka a gidan aljanna complete building kuma naka a gidan wuta yana ba matsala fa duk inda ta juye maka Allah ya maka tana duk inda zai zuba ka yawa kada wani ya taba tsammanin wai in je kiyama za a ransa ina za a sa shi kafin a halicce ka halicci duniya ma da shekaru nawa dubu an gama lissafa gidajen da komai duk inda za a shiga an lissafa kowa gida biyu ne da shi akwai gidan aljanna akwai gidan wuta haka furan nan da kake gani haka furan duk suna da gidajensu a gidan aljanna ha arna ka duba adalcin ubangiji ko da wani arne zai musulunta yana arnan to daman da gidansa an tanadar mai ina to ya za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ammal kafiru fa innahu yarithu almu'mina manzilahu minan nar kafirin da ya shiga wuta duk gidajen mu'minai na gidan wutar jahannama kafirai su za su ribace su su gaje su sai a ce ku gaji gidajen gidan wutan fa sai a ce ku gaji gidajen duk wasu gidajen zagan su empty ina masu a ce suna aljanna ina masu wannan gidan suna aljanna kaga gida ka ta fare ran gida dakuna duk sai dai ka ji iska tana ta bugawa ina masu dakunan wuta ce sun tafi aljanna to ya za a yi sai a ce ku kafiran da kuke cikin wuta ku gaje su ku haɗe din naku ne والمؤمن يرث الكافر ومنزله من الجنة gidan aljanna wanda Allah ta nadar wa kafiran kuma shi kuma mumini shi zai me shi zai gaje sai a ce ku gaje su ga baki daya Allahu akbar hadisi na ƙarshe riwayar Imam Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yukhallasu almu'minuna minan nar ranar tashi alkiyama Allah zai kubutar da mutane daga wuta mu'minai kamar da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito idan ya kubutar da wasu mu'minai daga wuta sai a tsare su a wata gada tsakanin aljanna da wuta a wannan gada sai a zo a ce to kai ku zo nan idan aka kira sai a ce kai dai gashi kana mumini ne amma ka zalunci wani a duniya akwai cuta da shiga tsakaninka da wani ce eh sai a ce to a zo a rama a zo a biya haƙƙi fayuktassu li ba'dihim min ba'din mazalim kanat bainahum fi dunya annabi yace za a zo a yi sakayya a tsakaninsu saboda zaluncin da suka yi a duniya a wannan gada annabi ya ce za a tsarkake su daga nan kuma hatta idan hudzibu wa nuku saboda me yasa aka fito da su aka dora su a wannan gada ba su karisa suka shiga aljanna ba su ba su wuta za mu zo mu karanta yan tozon la'arafi wani sati ashabul a'raf kenan abun tausayi Allah ya mana afwa me yasa aka yi musu wannan a aljanna ba a zama da zalunci duk wanda ya zalunci wani ko ya wani to ba yadda za ya zauna aljanna in zalincin mai yawa ne in ka je wancan ya rama sakamakon ka ya zama wuta ka koma wuta in kuma da dan dama dama ne aka dan kwata har yanzu aikin ladan ka mai yawa ne shikenan ka biya bashi dai baka karye ba sai a ce koma ka je ka shiga aljanna idan an tsarkake su an tsaftace su uzina lahum fi dukhulil janna annabi ya ce sai a musu izini a ce ku shiga aljanna a ce ku tafi ku je ku shiga aljanna mala'iku su raka su manzo Allah ce fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse muku da wanda ran muhammadu yake hannun shine Allah la ahaduhum ahada bi manzilihi fil jannati minhu bi manzilihi kana fid dunya annabi ya ce wallahi yayin da aka sake su aka ce kowa ya tafi gidan shi din nan kamar an ce ku tafi ne fa aljanna fa malam iya ganin ka duniya duniya ninki duniyoyi ne a cikin aljanna ba duniya duniyoyi to mutum ɗaya ma bai san iyakan abin da yake da shi ba to idan ya shiga aljannan na mala annabi ya ce ya fi gane gidansa na aljanna sama da gane gidansa na duniya yanzu da ni da ku muna tashi duk wanda aka sake shi ya san inda zai gane gidansa ko to wallahi ka fi sanin gidanka na aljanna sama da gidanka na duniya ja'alana Allahu min ashabil janna abinda muka faɗa ne ne Allah ba mu ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa da rangwami subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallam yake cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malam ya ƙara malam ƙarfin gwiwa da isar da sakon addinin Allah amin Allah ya taimake mu jami'an wannan ya ce wai tambayar ita ce kamar mace ce wadda bata san ciwon kanta ba ana nufin dai kamar tana da ɗan matsalar tabuwar hankali kenan yan uwanta mana dangane da al'adarta kenan suka ci gaba da yi mata lissafin iddarta har sai ta kammala sai su sanar da ita haka din yayi eh daidai ne ana iya samun mace ba ta da hankali ko tana da matsala haka kuma watakila mijinta ya sake ta tana da matsalar tabuwar hankali watakila ba lalle ban ta iya lissafi ta gane ko na idda na mutuwa ko na idda na saki ko na abu makamancin wannan to sai a sanar da ita kun fahimta ba laifi bane to amma gaskiya wannan mai tambayan ya kamata ya gyara ba haka ake tambaya ba ku je yanda ya rubuta tambaya ta anan ita ce ya dace wa idan an saki matar aure wacce bata san ciwon kanta ba yan uwanta su ɓoye mata har su ci gaba da yi mata lissafi idan iddata ta cika sannan su sanar da ita to me haka rera wa abin bai fito fili ba ni dai abin da na fahimta kamar dai mace da bata da hankali in an ce bata san ciwon kanta ba fa da banci kuma da mara hankali bata san ciwon kanta ba kamar dai wawuya kenan ko me to kamar yarinya to kamar misalin to bari mu dauke shi anan din sai mu sai mu bada fatawar kuma akan wannan in haka ake nufi amma dai Allah rinka yin tambaya wadda za ta fito fili mutum ya daina ana ina kunnan ka ya ce gashi nan yana waye ina kunnan ka yana kokarin tabowa ka ce gashi anan sai ka kewaya kamar yanzu mu ce macen da bata san ciwon kanta ba kamar karamar yarinya ko ko watakila ma wawiya ce watakila aka sake ta to wai kuma a ɓoye mata to me hikimar ɓoye mata duk wautar da ta ce ai ta san an sake ta kuma tun da yarinya ne bata san ciwon kanta ba kuka aurar da ita bata san ciwon kanta ba amma tana kwanciya da mijin ai bata san ciwon kanta ba amma ta san daɗin kanta ko in sha waya su ci gaba da yi mata lissafin iddata sai in ta gama a sanar da ita wannan dai tambayar gairu wadih ta fito fili ba wannan ba Allah yana tambaya wai wai sauro ya addaba mutane a Najeriya ta yadda ma baya jin magani to gaskiya ba za a ce haka bane ba akwai dai magani na zabo akwai na kiki kuma akwai maganin da yana maganin su tabbas sai dai kai ne watakila baka dace ba ni kuma ba mai sai da maganin sauro bane ba ta maka bayani amma dai na san yana da magani sai dai akwai shi kazanta ku kuma ta ja muku sauran ko a gyara mana kowa ya bude kwata a gidansa yana ta zubo da ruwa ana ta zubo da datti ana ta zubo da kazanta ba dole a tara sauro ba inda mutane su yi tsafta a gyara tsarin kwata a yi tsarin kwatoci a tsabtace su ana zuba magani an rufe kowa ya rufe kwatar gidansa ba wani kwatar da za ka tsallaka ba wani sauran da gani a nan nan nijar in ka je wasu wuraren ba sauro nan nan nijar akwai wuraren da ba sauro kuma ba ma a najeriya ba akwai jihohin da za ka je ka kwana ma wallahi ba wani sauro ai sauro kan tukuna ma ba inda dai zafi ya shigo ba ai da saura tukuna so ni ban yadda cewa ba da magani ba saboda yana so ya fake ne da wani abu wai waya ko wani maganin da aka samu na maganin sauro na wannan electric shock din nan da ake sawa yake konewa yake kone sauran wanda ake sawa yana konewa wai shi yana maganin su so ya kamata ku sani cewa haramun ne yin azaba da wuta haramun ne yin azaba da wuta haramun ne kada wani ya yadda ya azaba da wuta yanzu misali fa kamar yanzu cinnaka ne ya cije ka kawai kana kama shi ga gaushin wuta ka jefa shi ko kuma bera ne ya dame ka yana damun ka ashe ga tukunya nan ana tafasfasa ruwan zafi kawai ka dauke shi ka jefa shi a ciki ko ka kama maciji ka jefa shi a drum din ruwan zafi ya kamata ko bera ka dauke shi ka sa shi a wuta da irin wannan candle din da ake sawa a daki wanda yake shokin din yana kiran kwari sannan da sun zo sai kone su duk haram ne la yu'adhibu bin nari illa rabban nar ba mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta an baka dama ka kashe su amma ba baka dama ka kona su ba shi yasa duk fajircin da dan adam yayi duk tsiyar da dan adam yayi ba a yadda ta hanyar yin ukuba a dauke shi a jefa shi a wuta a kone shi ba wannan ba daidai bane dalili shine akwai hadisi cikin sahih bukhari a cikin ahadisul anbiya wani nabi cikin annabawan Allah ya tarar da ubangiji tabaraka ta'ala ya halakar da wata alƙarya ga baki ɗayanta Allah ya kifar da ita ya rugurgu da ita Allah bai rage komai ba a cike har awakin sai da aka kashe da aka zo musu azaba har kajin ciki har dabbobin ciki har bishiyoyin ciki har komai na ciki da ya zo wucewa sai ya tsaya a bakin wannan alkarya yana izina yana kallo yana cewa ya ubangiji ya ubangiji an kashe har da yara ya ubangiji har da matan ciki ya ubangiji har dabbobin ma ya ubangiji kowa aka yi wa wannan abu kamar yana tausaya musu yana ganin ba a ware wasu ba ma to ai azabar Allah idan ta zo shi yasa aka ce idan kun ga azzalimi yana zalunci ku hana shi idan masibar ta sauka a gari ya ta shafi kowa kun ga masu kallo a unguwarku sun bude gidan kallo ana lalata yara sai kai shiru ka ce ba ruwanku da su wai tunda dai kowa yana yin abin da ya ga dama a Najeriya to in bala'in ya zo sauka sai ya shafe ku duka an ga wani yaro ya lalace yana zuwa da 'yan mata suna yawo a gari ko an ga wata yarinya tana fidda tsaraicinta a unguwa an kiyaye mata magana an yi shiru in bala'in ya sauka unguwar ta shafi kowa wallahi so gwanda ma ku mata nasiha in ta ki daina wato wannan wani abu ne da ba Allah ya sani kun fita malam wannan bawan Allah annabi yana nan yana zaune da dan fagonsa da kayansa a gindin wata bishiya sai cinnaka ta zo ta cije shi da cinnakan nan ta cije annabin nan ya ji zafi sai ya ce a ɗebe masa kayansa daga inda ramin cinnakar yake aka kwashe ya ce a kawo wuta abin konewa ya kone cinnakun gaba kide da gidan cinnakan ya sa musu wuta fa'auha ilaihi rabbuhu sai ubangijin sai mai wahayi ya ce ya kai annabi fa halla namlatun wahida ina ma da cinnaka ɗaya ka kashe me laifin da zaka zo har kuma bayan kisa kuma ka kone ka ƙone wannan cinnaku ga baki ɗaya ina so ku lura shi can gurin lokacin yana cewa Allah yaya Allah aka hada da yaran da basu ji ba da wanda basu abin nan ba da mata da waye da waye sai Allah ya turo mai cinnaka ya dan taba shi kadan cinnaka kawai ta cije shi kuma da ya zo ran sai bace ce a ƙone gidan cinnakun ga baki ɗaya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a lokacin sa waɗanda suka yi ta cewa shi Allah ne sakamakon da ya musu shine wuta yake kama mutum kawai sai sa jefa shi sabai suke ta mai inkari cewa gaskiya nan ba daidai ba ne ka daina yin azaba da wuta Allah ya hana kuma dole ya haƙura ya dawo ya ba abin da Allah ya ci so ba a yin azaba da wuta kai haƙuri Allah ya sa sauran ya zamanto ma shahada insha Allah wanda ya ce Allah kara malam lafiya amin da Allah malam akwai wani majalisi ne da kake yin karatu bayan wannan kuma yaushe ne Allah ya bada mai da malam gida lafiya muna karatu wurare kamar haka akwai ranar asabar in fara da asabar muna karatun littafin fiƙe sira a wani masallaci na abdullahi bin abbas a kwalli kusa da kwalli police station ana ce da masallaci masallaci abdullahi bin abbas bayan asibitin wata ta zo duk ranar asabat ranar lahadi muna karatu na ahkamul jana'iz a masallacin ihya'us sunna a kofan nasarawa masallacin juma'a na cikin kofan nasarawa ranar lahadi ranar litinin muna nan ranar talata ba na karatu laraba ina karatu a wani majalisi a nan cikin wato kofan na'isa majalisin shababu da'awa ko alkitabu sunna shi ko muna karanta bulugul marami ranar laraba bayan magarba da ishari ranar alhamis ina yin lakcoci da ake gayyata na a garin kano ko a wajen kano haka juma'a ma lakcoci da ake gayyata na a garin kano ko wajen kano ranar talata kuma wani abu nake ba zan faɗa abin da nake ba ya shafe ni ne ni kaina ka san wa inna li nafsika alayka haka ko yawwa sannan kuma akwai karatun asabar din karshen wata da muke a masallacin wani masallaci a nan tudun maliki shi kuma asabar din karshen wata muna karanta littafin sharh sunna na imam al-barbahari idan kuma karatu ne na dalibai na ilimi dalibai ba na majalisi ma magarba da isha'i ba shi kuma muna usman bin affan dir ranar asabar da lahadi daga azhar zuwa la'asar duk sati azhar zuwa la'asar wannan kuma na dalibai ne shi kuma na littafai ne da yawa ake su tirmizi su muwadda su usulul fiqh al-wadih da su raudatun nadir da su alfiyatu suyuti da su iziya littafai dai da yawa dai irin dai karatun zaure din na haka shi ake sai kuma na asuba shi kuma a masallacin usman bin affan din dai da ranar juma'a da asabar da lahadi muna karatun sahih bukhari da kuma tarihin sahabbai amma mun sauke tarihin sahabban za mu kawo littafi na biyu kuma insha Allah cikin satuttukan nan masu zuwa insha Allah wannan bawan Allah yake cewa malam da Allah ina roƙonka da kuma sauran dukkan yan uwana na wannan majalisi masu albarka a tausaya mun a tiyane da addu'a da ina cikin tashin hankali na gidan haya Allah ya hore mun abin da zan biya kuma Allah ya hore mun nawa to Allah ubangiji ya baka abin da zaka biya bir gidan hayan da kake ciki Allah kuma ya hore maka naka dukan mu nan duk wanda bai mallaki gida ba a garin nan dama mallakan gida a garin nan ba karamin tashi hankali bane eh akwai mutane a garin nan amma ba gidan zama Allah ya ba wa kowa nashi Allah ya ba wa kowa nashi Allah ya ba wa kowa nashi ku daina aqidan nan wai kowa wai sai ya zauna wai a cikin gari nan garin nan garin nan ne alhamdulillah akwai babura ko akwai babura akwai kekuna akwai tituna ka fita waje gari ka samu fili mai kyau babba ka sa kudin ka saya da ka tsaya ka matsu a wuri idan inda ka je can din ka sai gida ka je ka gina sunna a wurin ka dasa sunna a wurin haka ake yi matsalar ku sai ku ki ku fita wasu su je su fita duk su je su yi ta yada shi an ci duk gefe gefen garin nan duk yan shi an sun kewaye garin nan saboda kowai ba kwa so wai ku fita wai waje to sai su je su tarar da baki baki baki baki an zo unguwa ba wani jagora ba wani masallaci babba ba wani wanda aka sani sananne ko da sai su zo su ta bude islamiyyun su ta karantar da mutane shiyanci da yawa a unguwanni wallahi a gefe gefen nan wallahi diyanci yan shi'a ne ana ta zagin sabai a gefen garin in masifar ta zo shikenan kuma so wallahi duk wanda yake da hali kurin ka je wajen gari ka samu wuri inda mutane suna zama ba aljanu ba ka je ka saya ka gina ka nemi mashin ɗinka mai kyau ka zo kai harkar ka yanzu wani yana nan wallahi wani yanzu yana ƙarshen garin nan amma muna karatun nan da shi ana gama zai hau abin hawan sai koma je kwance sai sha iska mai lafiya duk zafin nan da muke sha yanzu muna ta dahuwa muna kumbura wallahi shi yana cikin iska mai lafiya fresh air mai kyau dan waje angwannin waje wajen garin nan sun fi iska mai kyau mun kwanan karan babura ya takura mana karan motoci karan injiniya injiniya ko injin nika da waye waye da sauransu duk sun dame mu a fita idan an samu dama a fita ka a ce za a takura wannan ma ɗalibai ne suka turo cewa da Allah jaraba su ta kuso suna da jaraba mai tsauri suna nema a taimaka musu addu'a Allah ubangiji ya bada nasara gaba daya shi ma wannan addu'a yake nema yau dai masha Allah addu'a ake ta nema Allah ubangiji muke roƙo da Allah malam a samu da sauran yan uwa ga baki da ya taimaka mana da addu'a su taimaka mana da addu'a masu albarka bisa wasu abubuwa da muke sa a gaba ko muke ciki na matsaloli to muna fatan Allah ya warware mana Allah ya warware mana akwai matsala guda ɗaya da ita zarafi wanda wai aka ce rai dangin goro ne dole rayuwa sai da ita kamar yadda muka sha muna faɗa muna maimaita wannan masallacin namu ne kai da kake zaune nan naka ne kan wani ya ji cewa wannan masallacin ba nashi bane nashi ne naka ne babu wani mutum guda ɗaya da zai ce wannan masallacin nasa ne shi ɗaya kuma babu wani mutum guda ɗaya da shi yake ɗaukar nauyin masallacin nan gaba ki ɗaya babu kowa taimako da taimako yake gudana wannan fankar taimako ce wutan da kani taimako ne sautin da kake ji taimako ne so dole masallacin in za mu raya shi sai mun ba da taimako ko tunda dai Allah ya kaddara mana nan muke zuwa mu haɗu mu isar da sakon Allah mun yadda mu baro gidajen mu zo mu haɗa nan dan mu raya wurin a matsayin wurin nan na wakafi na ɗakin Allah ne so mu taimake shi da inda za mu taimaka